أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu sauraro yau magashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa da gojensa a wannan rana mai albarka rana ta laraba wacce ta zo daidai da ashirin ga watan jimadar tsani na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama za mu ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai suna al'usulun sitta wanda Muhammad ibn Abdulwahab ya rubuta a kan abin da ya shafi tushen addini shine aƙida ta musulunci. tare da sharha da fadilati sheikh salihu alfauzani alfauzani ya rubuta ya ce masa sunansa silsilatu sharhin rasa'i a karatunmu na baya mun kwana ne akan wani wato tushe na biyu wato asali na biyu inda karatu kankani za mu ƙara sai mu shiga asali na uku inda malam yi magana akan al'ummar musulmi ba za su samu cin nasara ba sai lokacin da suka samu haɗin kai haɗin kan kuma ya zan akan gaskiya akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce gaba ta goma sha biyu a tushe na biyu inda wasu suke ganin alladhi ya'muru bil ijtima'i wa tarki al khilaf duk malami da yake umarni da kan al'umma ya hadu akan gaskiya su daina sabani yaquluna anhu hadha kharijun 'ala al umma sai su ce wannan ya fita a cikin al'ummar musulmi haza zindikun su ce wannan zindiki ne wai saboda yana faɗan kalma ta gaskiya ya ce akan a tsaya ala ilaha illallah muhammadun rasulullah li'annahu yulki a ƙawalar ulama wannan shine dalili na ce masa ya fita daga cikin al'umma ko shi zindiki ne wai baya riko da maganganun malamai fa hannu. la nulgi aqwalal ulama'i malai ce to mu ahlus sunna ba ma jefar da maganganun malamai inna ma nuriduha ala kitabillah ko mun girman malami duk yadda malami ya kasura ba za a dauki maganarsa a masa biyayya ta ainihin wato makauniyar biyayya in ya faɗi magana sai an gwada ta a ƙur'ani idan ta yi daidai da ayar Allah fa nahnu lam nukallif bittiba'in nas ba yadda Allah ya ce mana mu bi wani mutum ko wasu mutane innama umirna bittiba'il qur'ani was sunnati sani kawai an umarce mu ne da bin qur'ani da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha huwa al-haqq bin ƙur'ani da sunna shine gaskiya ma umirna bittiba'i fulanin wa fulan ba ce mu bi shehuwa ne ba da shehuwa ne da waliwa ne a Allahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wajtihadaina Allah madaukaki bai wakilta mu ba gabin ra'ayoyinmu ko bin ainihin ijtihadin da muka yi bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasula a'a ya dai aiko mana manzo ya saukar mana da littafi wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama zala shiqaqu in muka koma muka bi littafin Allah muka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to jayayya sai ta kare Allah ka karar mana ita ka hada mu akan gaskiya to sai tushe na uku asali na uku anna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa da'atu liman ta'ammara alaina walau kana abdan habashiyya kan al'umma ba zai zan ya samu cikakkiyar haduwa ba sai in suna sauraro su ji abin da maganar da za ta fito daga bakin shugabansu su kuma yi masa da'a shine liman ta'ammara alaina ga wanda aka ba shi shugabanci a kanmu walau kana abdan habashiyan ko da shugaban nan bawa ne mutumin habasha bakar fata ke to wannan asali shine da'atu walil amril muslimi da'a ga majibincin al'amari wanda yake musulmi shugaba musulmi wajibi ne a yi masa da'a in yayi da'a ko yayi umarni da abi Allah abi manzon Allah bai hana biyayya ga Allah ba ba za a daina binsa ba ko da fasiki ne ko azzalimi ne sai in an ga kafirci bayyananne daga wajensa lannahu la yatimmu hadha al-ijtima'u illa bi da'ati wali al-amr wannan hadin kai ba zai cika ba sai da da'a ga majibincin al'amari ba zai fita ba baya cika sai an bi shugaba falajtima illa bi imami ba za a haɗu ba sai in akwai shugaba wala imamata illa bi sam'i wa da'a babu shugabanci sai in shugaban za a saurara masa a ji umarninsa a marda'a fawaliyul amril musulmi ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimina shugaba musulmi Allah ya sanya shi rahama ne ga musulmi liqamatil hududi don tsayar da haddi da dokokin Allah wal amru bil ma'rufi dan ya dinga umarni da aikata alheri wan nahyi anil munkari yayi hani akan abinki wal munkaru ma tunkiru shar wa nusratil mazlumi min adh-dhalimi hakki ne na shugaba ya taimaki wadda aka cuta ya kwata mar hakkinsa a hannun wadda ya zalunce shi wa hifdhul amni da kiyaye zaman lafiya a cikin al'umma wannan duk aiki ne da Allah ya ɗora wa shugaba haza min rahmatillahi azza wa jalla wannan yana daga cikin rahamar Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yadfanu hatta baya'u imamahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ba a binne shi ba sai da aka yi mubaya a shugaba sai na abubakar la'annahum yakshawna min al-ikhtilafi wa min al-fitna dan suna tsoron sabani da fitina li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu dan sun san ba zai yi kyau ba ba zai kyautata ba su rayu wala wala lailatan wahida ko da dare ɗaya ne biduni imamin in babu shugaba li'anna hadha min daruriyati dini samun shugaba yana daga cikin larura na addini wala yumkinu an yakuna hadha illa bis-sam'i wad-da'ati li wali al-amr wannan ko duk ba zai yiwu ba sai lokacin da ake saurarawa a ji maganar shugaba a yi masa da'a wali hadha yaqulu jalla wa ala saboda haka Allah wanda ya buwaye ya daukake yake cewa يا أيها الذين آمنوا أديبوا الله وأديبوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قوة إنك إيماني كيوى الله داعا كيوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم كيوى مجب انتاء الأمر بيئيا دقتكم سورة النساء آية همسن دترى بعد داعة الله وداعة رسوله لابد من داعة ولي الأمر bayan da'a ga Allah da da'a ga manzansa ba makawa sai an yi da'a ga shugaba wa qawluhu minkum inda Allah ya ce minkum dinnan ai minal muslimina shugaba daga cikin musulmi dalla ala annahu yushtaradu fi wali al-amri an yakuna muslima wannan yana nuni cewa dole ne shugaba ya kasance musulmi Allah ka shirye da mu da haka manzon Allah cikin wasiyarsa ya ce bi haifu kala sallallahu alaihi wasallama inda annabi ya ce usikum bi taqwallahi was sam'i wad da'a wa in ta'ammara alaikum abdun ina muku wasiya da jin tsoron Allah ya ku al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku kuma wasiya da ku saurari maganar shugaba ku masa da'a wa in ta'ammara alaikum abdu ko da shugaban naku bawa ne fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira domin yadda sha'anin yake duk wanda ya tsaware a cikin ku da sanni zai ga sabani mai yawa in lokacin sabanin ya zo ga maganin sa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin annabi yace na rikashe ku na hore ku da bin sunnata shine maganin sabani ka saba wa kowa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba wa mazhabarka ka saba wa malaminka ka saba wa wanda ake cewa wali ne in dai Allah ya ce to shikenan in manzon Allah ya ce shikenan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana mana wasiya da riko da yin kankamo da sunnarsa da sunnan khalifofinsa shiryayyu masu shiryarwa Allah ka datar da mu hadal asalu thalithi wannan shine asali na uku as-sam'u wa da'a wato saurarawa da yin da'a isma'u wa dibu wa in ta'ammara alaikum abdu ku saurara ku yi da'a ko da an shugabantar da bawa akan ku wala yumkinu an tasila jama'atun lil muslimina illa bi wali al-amr ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba al'umman musulmi su zan kansu ya haɗu sai in akwai shugaba musulmi walaula mai kun da nasabin arabi ko da ba balarabe ba ne shugaban shi ne aka ce abdul habashir ballauka na mamlukan ko da wawa ne kaji musulunci ba ruwansa gado ba shi ba ne mulki a'a cancanta ake ne wannan kenan kun masara hadal aslu la yu'rafu inda akthari man yadda yadda ilma sai don wannan tushe na sauraro da yin da'a ga shugaba ba a san shi ba ga yawan masu cewa masu masu ilimi ne fa kaifa al'amalu bihi to ya aiki da shi ba a yi shugaba bai da kima musamman ma irin Najeriya ai sara hadha al-asl la yurafu inda kathirin mimman yad'i al-ilma wannan tushe na sauraro da yin da'a sai zan ba san shi ba gama masu cewa suna da ilimi fa yajhaluna mas'alata sam'i wa da'a sai su jahilci mas'ala ta ainihin saurarawa da yin da'a wa ma laha min fadlin da abin da mas'alar ke da shi na falala wa ma laha min ahammiyatin da abin da take da shi na muhimmanci fa kaifa bil awami to ya kuma sauran gama garin mutane wa hum ashaddu jahalan fi hadha kenan su suka fi tsananin jahiltar wannan fasara shaja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum والذي لا لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين سيذن أوجنسو wanda yake umarni da alheri mai hana mummunan abu agunsu shine wadda baya jin tsoron zargin mai zargi wanda baya jin tsoron mai zargi a wajensu shine huwa alladhi yakhruju ala imamil muslimina wanda yake fito na fito ga shugaba na musulmi wa yakhla'u yada da'a ya cire hannunsa ga barin yin da'a ga shugaba وينادي بالثورة على الأح... على حكام المسلمين يدنغ كرا أيضا غذنغ أكن شغبانين مسلمين بمجرد وصول الخطأ منه dan kawai an samu kuskure a wajensu au ma'asiyatin ko an same su shugabannin musulmai masu sabo la tasiru ila haddil kufr saban da bai kai kafirci ba to ba a tawaye a shugaba wasara hadithul majalisi wannan najawat zance na wuraren zama da gun tarawar muhadarat da wuraren muhadara fi tatabu'i atharatil wulati ana yin sa ne dan bin neman aibin shugabanni wa tafhimaha da girmama laifin in sun a mai da ainihin wato allura ta zama garma wa nafsi fiha a burin kasa laifi in shugaba ya abu daya mai da shi goma hatta ya ƙulu al'amur ila tabarruƙil kalba har al'amarin ya koma wadda zai raba kalmar musulmi watan firin ra'iyyati min ɗa'ati waliyil amri al'amarin ya kai ga mabiya su daina ainihin biyayya ga shugabansu hatta ya tallal amru har ya zan babu aminci wa tufsa kuddima'u a zubar da jini ويقول الأمر إلى فساد أشد من فساد الذي يحصل من من الصبر على الآت ولي الأمر الفاسق والظالم كي سي الأمر ما يضم يا باتي ما في أنا باتي وندا gara ayi hakuri da yin da'a ga shugaba wanda yake fasiki ko azzalimi akan abin da zai jawo na neman yi masa tawaye allazi indahum lam yasdir minhu kufurun bawahun indahum alaihi min Allah sultan shugaban da baka da wata hujja da cewa ya kafirta to baka da hujjar kin yi masa da wannan ke haza aslun azim asali na hudu shine bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wato bayanin ilimi da kuma malamai da bayanin fikihu da suwaye faƙi haidin shi ne malace haza asulun azimu wannan ma tushe ne mai girma waho bayanin muradu bil ilmi shi ne bayanin abin da ake nufi da ilimi waho annal ilma huwa ilmu shari'i ana nufin ilimi na shari'a almabanin ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ilimin da aka gina shi akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadha huwa al-ilmu an-nafi' wannan shine ilimi mai amfani amma ulumud dunya amma ilimomi na duniya min al-hirafi ilimi na sana'a wa sana'at da sana'o'i wa dibbi da likitanci wa gairi zalika da wani wannan هذه لا يطلق عليها العلم بدون كيد ba za a ce musu ilimi ba sai an yi wa kalmar da baibayi sai an kayyade ta a ce ilimin likitanci ilimin falsafanci ilimin kafintanci ilimin gini amma aka ce ilimi aka yi shiru to ana nufin ilimi na shari'a sanin ƙur'ani da sunan manzon Allah fa idza qila al ilmu in aka ce ilimi wallazi fihi al fadlu ilimin da yake da falala fa innal murada bihi ilmu shar'i abin nufi dai ana nufin ilimin shari'a amma ilmul hirafi was sana'at wal mihan amma ilimin sana'o'i da ainihin wato dabaru na neman kuɗi ba zai ulumu mubahatu ilimi ne wanda suka halatta wala yudlaqu alaiha ismul ilmi biduni qaid ba da za a ce musu ilimi in ba kayyade magana ba inna ma yuqalu ilmul handasa za a ce ilimi alhandas shine wato injiniya muhandis kenan handasa injiniyanci din shi kansa injiniyancin kala-kala ne ko akwai electrical engineer akwai mechanical akwai gasu nan dai to kaga a cikinsa ba sai an kayyade wa ilmun ɗibbi da ilimi na likitanci shi ma a cikinsa ba za ka kayyade akwai gynecology mai kula da sha'anin mata pediatric masu kula da 'yan yara sadiri mai fiɗa ga sunan ba iyaka dentist haƙora lakin lil'asafi asbah al'ana fi urfin nasi idza kila al'ilmu sai dai abun haushi yanzu ga al'adar mutane idan an ce ilimi fa innahu yurad bihi ilmu al-hadith sai su ce ilimin hadisi yake ne wa yaquluna idza sami'u shay'an min min al-qur'an har ma in sun ji wani abu na ƙur'ani haza ya shaɗu lahu ilmul hadithi sai ce wai ilimin hadithi yana ba da saida a kan wannan wa iza ja a hadithun ƙalu haza ya shaɗu lahu ilmu in hadithi ya zo su ilimi ya ba da saida a kansa sarar ilmul ana yi ɗilaku ala ilmul hirafi wasu sina'ad yanzu ilimi ya zan ana sakinsa akan ilimi na sana'a da ainihin wato likitanci da sauransu zalika ma annahu qad yakunu jahalan wannan ko bai iya zama jahilci annahu qad yatarihi shay'un min al-khada'i al-kathir a cikin ilimin za a samu kuskure mai yawa li'annahu majhudu bashri li'annahu majhudun bashri domin kokari ne na mutum kilafa ilmin shar'i sabanin ilmi na shari'a وإنه من الله علم شرع دغ الله ني فهو لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القراني barna ba ta zakke masa ta gaba gare shi ko ta bayansa ba za ta iya shiga ba domin saukakken littafi ne daga wajen mai hikima kuma godadde ƙala ta'ala allah madaukaki ya ce إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة الفاتر آية عشرين تفوز Allah ce kawai masu tsoron Allah daga cikin bayansa su ne malamai don su suka san Allah wa hum ulama shar'i to malaman shari'a ake ne allazi ya'rif allazina ya'rifuna Allah azza wa jalla wanda su suka san Allah wanda ya buwa ya daukaka amma ulama'il handasati amma malamai na injiniyanci wasina'ati da malaman sana'a wal ikhtira'i da malaman kage-kage waɗibbi da likitanci fa ha'ulai kad yakununa yajhaluna haqqallahi jalla wa ala zaka iya samun masu wannan ilimin amma sun jahilci haƙƙin Allah wala yarifuna Allah ba ma basu ma san Allah ba wa in arafuhu fa ma'rifatuhum qasira in sun san Allah to sanin sunna Allah takaitacce ne lakin alladhina yarifuna Allah humul ulama ushari sai dai wanda suka san Allah sune malamai na shari'a qala ta'ala Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kawai masu tsoron Allah a cikin bayansa sune malamai la'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi dan sun san Allah da sunayensa da sifofinsa wa arfuna haqqahu sun san haƙƙoƙin Allah wa hadha la yasiru bi ilmi al-ibb wa ilmi al-handasa sanin Allah da sunayensa da sifofinsa ba zai tabbata ba inda da ilimi na likitanci ko na injiniyanci wa inda ma kada ya sulu bihi tauhidin rububiyyati fakat irin wannan ilimi za a samu tauhidi na rububiyya a ciki dan zaka ga halittar Allah amma tauhidul uluhiyyati amma tauhidi na kadaita Allah fa hadha inna ma yasulu bi ilmi shari yana tabbata ne da ilimi na shara wa kad bayyana Allah ta'ala hadha al-asl fi awwal surati al-baqara Allah madaukaki yayi bayanin wannan asali a cikin suratul baqara sura ta bi kenan Allah madaukake ta ya bani Isra'ila quruni imati allati an'amtu alaikum ya ku banu Isra'il ku tuna da ni'imata wadda nayi akan har zuwa inda Allah madaukaki gabanin ya ambaci Ibrahim yace ya bani Isra'il ya ku bani Isra'ila الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة الله ملكك يا سوكد آيوي ما سيوا سورة البقرة في بني إسرائيل ودسكي مغانا كم بنو إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم don ɗayyatina da su da ni'imar da Allah ya musu wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma ya umarce su da yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, allazi yarifuna nubuwatahu wanda sun san annabtar annabi Muhammad su banu Isra'ila, wa risalatahu sun san manzancinsa fi kutubihim cikin littattafansu, wa basharar bihi an biya uhu, kai annabawansu gabaki ɗaya sun ba da albishir da annabi Muhammadu. Bada min kaulihi sai ya fara daga faɗin Allah ya bani Isra'ila kuru ni'imati yallati an amtu alaikum ya ku banu Isra'ila ku tuna ni'imata da na ni'imta a kanku wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alkawari na zan cika muku alkawari wa khatamaha ya cike ayar ya bani Isra'ila kuru ni'imati yallati an amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin ya ku banu isra'il ku tika ku tuna ni'imata da ni'imta a kanku in kuka yi haka allah ya ce ni ne na fifita ku akan talikai na zamani wata ku yau mallata jizi nafsun an nafsin shai'a ku ji tsoron wani yini wadda wata rai ba ta amfanar da wata da komi wala yi ƙubalu min ha adalun ba za a karɓi ainihin wani musayaba agunta wala shafa'atu wala tanfa'uha shafa'a ceto ba zai mata amfani ba thumma zakara ibrahim alayhi salatu wassalam faqala sai Allah ya ambaci annabi ibrahim yace wa idhim tala ibrahim rabbuhu bi kalimati Allah ya jarabci annabi ibrahim da wasu kalmomi sai Allah ya baiwa annabi ibrahim cika wa'annan kalmomi din to mu ma duk abin da Allah madaukaki ya jarabce mu da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon cin jarabawar wannan abu ya sa mu zan masu biyayya masu saurarawa masu biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da littafin Allah alqur'ani mai tsarki da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم Thank you.